الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما لا يا كان تهم هي ذكين شوف الالهي شايفي شايفي ده شاكده ما mu zai zama na sha bakwai kenan a kawa'idi ina za mu tashi bismillahir rahmanir rahim ina ne babu sunanin wudu'i wannan babu na sunnonin alwala wa amma sunanin wudu'i amma kaga sunnonin alwala fa tamaniyatun guda takwas ne awwaluha na farkonta gasulu gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu ilal ku aini zuwa wuyan hannu guda biyu sunna ne qabla idkhalihi ma kafin shigar da su fil ina'i a cikin kwalayar alwala sunnatun wannan sunna ne ka karkata ka wanke wannan sau uku ka karkata ka wanke wannan sunna ne wal madmadatu da kurkurar baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wal istinkaru da facewa sunnatun dukkan su sunna ne wa raddu masse ra'asi da juyo da shafar kai bayan kayi ta farko daga goshi zuwa keya to ka dawo da shi zuwa goshin nan sunnatun sunna ne wa masul uzunaini da shafar kunnuwa guda biyu sunnatun sunna ne wa tajdidul ma'i da sabunta ruwa bi ma'ana wa masul ra'asi bi ma'in jadidin inji mai izziya bayan ka shafi kai to danshin da ya lage karka zarke ka shafi kunnuwa ka sake taɓa ruwa sabo kafin ka shafi kunne sunnatun sunna ne wa tartibu da jerantawa yadda aka jeranto sunnonin daga wanke hannu zuwa nan kurkurar baki shaƙalwa facewa ka jeranta su a jeranta farillai yake nufi wa tartibu yana nufin wa tartibul fara'idi da jeranta farillai kamar yadda Allah ya jeranta su a cikin alkur'ani fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'abayn ka jeranto su yadda alkur'ani ya jeranta su sunnatun sunna ne intaha sunanul wudu'i sunnonin alwala sunna ne ai wani sun sun tike to alhamdulillah barka da asuba tashi lafiya ya himma sai to ahalari shafi shafi na saba'in da na to ina za a tashi na'am shakan fi kamali salatihi wa man sallama wanda ya sallama shakan yana kofanto fi kamali salatihi a cikin cikar sallarsa baɗalar salatuhu sallarsa ta ɓaci yana kokonto sallan nan mai raka a hudu ni raka uku ne ko hudu ne a hakan yana kokonton ya yi sallama sallah ta ɓaci ko mai raka a uku yana kokonton biyu ya yi ko uku sai ya yi sallama a haka sallah ta ɓaci ko mai raka a biyu ce yana kokonton ɗaya ya yi ko biyun ya yi kuma ya yi sallama a haka bayi da yakinin biyu to sallah ta ɓaci wasu fi salatil qada'i rafkanuwa a cikin sallar ramako ka sahawi fi salatil ada'i kamar rafkanuwa ne a cikin sallar lokaci duka ɗaya ne da abin da aka karanta na rafkanuwa in ya faru a sallar ramako irin sa za ka yi wasu fi nafila rafkanuwa cikin sallar nafila ka sahwi fil faridati kamar rafkanuwa ne a cikin sallar farilla illa fi sitti masaila sai dai cikin wasu mas'aloli guda shidda su ne suka bambanta rafkanuwan farilla da nafila in ba wannan mas'aloli abubuwa guda shida ba to dukkan su iri ɗaya ne abu na farko alfatiha ta fatiha rafkanuwanta yana bambanta a farilla da nafila wa surati da sura mutum da ya manta sura rafkanuwanta yana bambanta in a farilla ne ko a nafila wa sirri da asirta karatu wal jahari da bayyanawa duka rafkanuwansu yana bambanta tsakanin farilla da nafila wa ziyarati raka'ati da ƙarin raka'a a cikin sallah akwai inda matsalolin suke bambanta akwai inda kuma suka yi tarayya a farilla da nafila wani siyanu ba'adul arkani da mantuwan bangaren rukunai kamar ka manta ruku'u ko sujjada ko karatun fatiya ka gane ai in ɗala in har lokaci ya yi tsawo baka tuna ba akwai bambanci tsakanin nafila in a nafila ne haka ya faru sallar ka baka ɓaci ba amma idan a farilla ne sallah ta ɓaci sai ka ramu to alhamdulillah ba mun sai fatiha zai fara gaya maka na farko har zuwa na shida abin da yake bambanta farilla da nafila a cikin rafkan yau alhamdulillah sai ne mai ashimawi ya zo mai zo ba to izziya shafi tamanin da takwas tamanin da takwas ne kasunan wasu salati mun gama farillan sallah jiya aiko? shafi 88 ne fasulun rabewa insha Allah wa sunanus salati sunnonin sallah samaniyatun guda takwas ne ko samaniyata ashara yawwa goma sha takwas ne eh saɓanin da muka karanta a ƙawa'idi goma sha takwas ne al'ula ta farko da ce al'awwalu ba saboda sunnatu mace ce sunan jam'i ne na sunnatu to zai zama al'ula ta farko ba al'awwalu ba sunna ta farko ƙira'atu suratin karatun sura kamata yi ya kawo ikama ita ce sunna kharijiya ta wajen sallah amma sai ya fara da ta cikin sallah karatun sura au ma ya ƙumu makamaha ko abin da yake tsayawa a matsayinta tunda karanta suran har ƙarshe ba dole ba ko aya ɗaya biyu ka samu ya tsaya a matsayinta ba da fatiha ce amma bayan an karanta fatiha sunna ne a karanta sura ko wani abin da yake tsayawa a matsayin sura fi subu cikin sallar asuba wal jumu'ati da sallar jumu'a wal ula yani da rakawai biyun farko min gairihi ma na wasu salloli wanda ba a su ba ba juma'a ba min fara'idul a ayani na farillan ainihi su ne a zahar la'asar magaruba isha inda can ya ambaci asuba asuba da juma'a ka karanta sura a kowace raka'a gaba ɗaya tun da raka'a biyu ce sunna ne to amma sauran sallolin mai raka'a uku da masu raka'a hudu to a cikin raka'o'i biyun farko aka sunnanta maka karanta fatiha banda raka'o'i biyun ƙarshe da kuma ɗayan ƙarshe na magariba a saniyatu sunna ta biyu alƙiyamu tsayuwa li zalika domin karanta sura ai alƙiyamu li qira'ati surati ba a yin ta a zaune ana karanta ta a tsaye wata sunna ne a salisatu sunna ta uku aljaharu bayyana karatu fil'ula ya yi cikin raka'o'i biyun farko minal magaribi na magariba wal isha da isha biyun farko na magariba da isha sunna ne ka yi su a bayyane wa jumlatin subuhi da kuma gaba ɗayan raka'o'in asuba dama raka a biyu ce to gaba ɗayan su ka bayyana su sunna ne wa shafi da raka'o'i biyu shafa'i ka yi shi a bayyana sunna ne wal wutiri raka'ar wutiri ka bayyana ta sunna ne wal jumu'ati sallar jumu'a liman ya bayyana ta sunna ne wal idin da sallar idin nan guda biyu a yi su a bayyana sunna ne wa nawafilin layl da nafilfilin dare daga bayan magaruba zuwa hudowa alfijir duk wata nafilar da za ka yi a wannan lokaci sunna ne ka yi ta a bayyane wal istisqa'i da sallar roƙon ruwa ana yin ta ne a bayyane duk wani sallar da za a fita ta sunna ba a masallaci ba a taru da liman to bayyana ta ake kamar sallar idi da sallar roƙon ruwa ka gane yayi amma ita juma'a kaga a masallaci ake yi ko to ita din farilla ce shi yasa ake bayyana ta arabi'atu ta hudu al-israru asrtawa fi ma ada zalika cikin abin da yawa ne ci wannan duk wata sallar da bai faɗe ta anan ba duk wata raka'a da bai kawo ta anan ba to asirta ta ake sai ka ɗauko tun daga raka'a ta uku magaruba da raka'a biyun ƙarshen isha ko da kuma a zahar gaba ɗaya da tun da bai ambace ta a nan ba da la'asar gaba ɗayanta da na fulfulin rana tun da nan ma bai ambace su ba to gaba ɗayansu asirtawa wanda ake bayyana sun fi yawa akan wanda ake asirtawa wa sirru abinda ake ce masa asirtawa ma la yusu ma'uzi uzunin abinda ba a jinsa da kunni ko da kai kake karantawa kunnan ka baya jin mai harshenka yake faɗi tsakanin harshenka da zuciyarka da ubangijinka su kaɗai suka san me kake faɗa a za suna cewa Allah ne ya san karatun kurma ko saboda shi ba magana yake in yayi karatu ba ba wanda ya san me ya faɗa sai ubangiji to in za ka yi karatu a asirce haka ake so a yi sai dai malamai sun halatta akwai adinal jahari shi ba a sirru ba shi ba aljahar ba ana ce masa adinal jahar to hukuncin su ɗaya da asirtawa akwai mutumin da baya iya asirtawa in yana in yayi asirce sai sai dukan kamar bai yi ba sai ya ɗan jiyar da kunna ta kaɗan to wannan an masa rangwame daidai yake da asirtawa shine adinal jahar ko da a tasbih wani zaka ji subhanallah yawwa to wannan daidai ke da asirta shi ne adinar jihar ɗan ƙaramin koma bayan bayyanawa to in ba wannan ba duka ba a so asirtawa kunne ya ci wal jihar shi ko bayyanawa didduhu kishiyarsa ne an ce kishiya tun da wancan an ce ma layu su mawuzi uzinin to sai ka cire laɗin ka ce maju su ma'u bi uzini shi ne kishiyar abin da ake jinsa da kunne shi ne kishiyar abin da ba a jinsa da kunne shi ne bayyanawa lalle ne ka yi shi a bayyane yadda in wani yana gefen ka ko bayan ka zai ji me kake karantawa wannan shi ne bayyanawa ba kana guna guni kana gunguni ka ce wai kai karatun sallah kake kuma a bayyane an sai a bayyane kan kowa zai ji ai to bai kamata ka yi gunguni ba a karatun sallah alhamdulillah yi mana sallala na kaji shi a nan na wafilin na hari kaji a nan to saboda haka yana cikin fi ma a da zalika sallar kisa sallar na ai a masallaci ake yin ta baka ji na gaya maka duk sallar da za a fita waje a je a yi ta tare da liman bayyana ta ake ba sallar iri da sallar istisqai amma sallar istisqai na ai a masallaci ake yin ta ba a musalla ba wannan asirkawa ake sai me risala ko shafi na nawa shafi na 86 mai samar gani gajeren bugu babun fi auƙaci salati wa asma'iha wannan babi ne da zai mana bayani cikin lokatan sallah wa asma'iha da kuma sunayenta ita sallah kowace sallah ta farilla tana da sunanta amma salatu subhi amma kaga sallar asuba sunanta na farko kenan fahiyar salatu lusuda inda ahalil madinati ita ce ake ce mata salatu lusuda sallah matsakaiciya inda ahalin madina ke amma a wajen mutanen madina malikawa ke ka gane ai akwai saɓani a kan wacce sallah ce salatu wusuɗa da Allah ce hafizu ala salawati wasu salatu wusuɗa wa ƙumu lillahi ƙaritina ya ka sai hafizu ala salawati ita ma salatu wusuɗa ai ta shiga ku kiyaye salloli ai ta ma sallah ce sai kuma aka ware ta aka ce wasu salatin wutuɗa wai don a ƙara ba ta muhimmanci da kulawa wajen halartar ta cikin jama'a malikawa suka ce sallar asuba ita ce salatin wutuɗa shafi awa suka ce sallar la'asar ita ce salatin wutuɗa ka gane ai kowa kuma da irin hujjojinsa da ya kawo da kuma hadisai da suke nuni zuwa ga wannan kauli nasa wahiyya salatul fajr ita ce kuma sallar alfijir duka sunanta ne salatul subhi in a wajen mutanen madina suka ce maka salatul wusuda ita ce in kuma aka ce salatul fajr a ko ina ne ita ce inda alqur'ani ma da wannan sunan ya kira ta min qabli salatul fajr ko wa min ba'di salatul isha salatu auratin lakum alƙur'ani ma da salatul fajr ya kira ta amma aka ce rak'atanul fajr to wannan daban take wannan nafila ce da salatu ko rak'ata na ake bambanta dukkan su kuma in ka koma a asali ai suna kowace tana tana iya dauka in ka ce rak'atanul fajr asuba ma raka'a biyu ko in ka ce salatul fajr rak'atanul fajr ita ma sallah ce eh amma saboda a gane a bambance sai wannan aka kilata inda alkur'ani ya kilata salatu fajri min qabli salatu fajri ko sai aka bata da salatu waccan kuma inda ta zo a hadisi da suna raka'atani sai aka bata da raka'atani fajri fa awwal waqtiha bayan ya ga maka lokatanta a menene a sunayenta salatu subhi salatu wusda salatu fajri to zai ga maka lokacinta fa'awwal wakati ya farkon lokacinta in su da alfajir ketowar alfajir almutaridi mai gujurowa biddiya da haske ba almutaridi bilhumrati ba akwai kazibi wanda yake bayyana da jajajaja wannan kazibi ne ba sadiki ba alfajir ɗin da yake ketowa in su da ɗin ketowa ajewar abu ana akwai fasu da abi ma tu umar hausawa ba suna tawa ka tsage gaskiya ko mun ɗacin ta tsagawa to tsagowa ko ketowa alfijir almutar bi wanda yake bujirowa bibiya da haske fi aqsal mashriqi cikin mafi nisan mahudan rana gabar kenan can ƙarshen gabar a sama a can yake fara bayyana zahiban yana mai tafiya yin alƙiblata daga alƙibla ila dubru alƙiblata zuwa bayan alƙibla to ana akwai duba mu da muke yammacin duniya wannan magana sai da ake yin ta a madina alƙiblar mutanen madina kudu ka gane ai domin madina tana arewa makka tana kudu ka gane ai yawa to idan mutumin madina zai sanna kudu yake fuskanta ka gane ai to idan aka ce alfijir zai hudo fi aka san mashiriki ga mai kallon kudu ya yi sallah to idan ya bayyana a gabar kaga zahiban min alqiblati ai ai haka yake daga gabar din zai nausa yayi kudu ya nausa yayi arewa to mai kallon kudu yana sallah zai ce maka zahiban min alqiblat yana mai tafiya daga alqibla kudu kenan ila dubur alqiblat zuwa bayan alqibla arewa kenan amma mu da muke kallon gabar to ba za mu siffanta shi da wannan sunan ba mu tsaya dai a fi aqsal mashriqi ka gane ai sai da mu ce zahiban min al-yamini ila shimali hatta haka zaka ganshi ya bayyana a farko to yana dagowa yana dagowa hatta ya um ko hatta yar tafiya har sai ya daukaka wato har sai ya dago daga aqsalul mashriqi fa ya ummal ufuka sai ya gama sasanni gaba daya hasken nasa to wannan shine farkon lokaci na sallar asuba wa akirul waqti karshen lokacin asuba al-isfarul bayyinu hasken nan mabayyani al'isfaru hasken wayewan gari mai silun kenan albayinu da yake mabayani a bayyane kana gane wancan mutum ne wancan dabba ne wancan namiji ne waccan mace ce shi ne albayinu allazi wanda idan sallama minha idan a lokacin mutum ya tashi yin sallah a lokacin da al-isfarul bayinu ya bayyana a lokacin ya tsaya yin sallar azuba kuma ya yi ta kamar yadda aka siffanta ta da doguwar sura to idan sallama minha in yayi sallama daga wannan sallar ta asuba bada hajibu shamsi matsarin rana zai bayyana abin da yake tsarewa wannan ja dawu din wanda daga an samu yan mutuna za rana ta kullu to tsakanin mukutari da laruri a nan ne hajibu shamsi matsarin rana ba da ana sai masa gamzaki a wannan lokacin yake bayyana wa ma baina hazaini abin da yake tsakanin waɗannan lokuta guda biyu tsakanin insida'ul fajri da kuma al-isfarul bayyinu daga farkon mukutari zuwa ƙarshen sa kenan abin da yake tsakanin wakatun lokaci ne wasi'un mayalwaci musamman a yanzu lokacin sanyi da rana take daɗewa ba ta hudo ba wa afdalu zalika amma mafificin waɗannan lokuta guda biyu insida'ul fajri da al-isfarul bayyinu wanda ya fi falala awwaluhu farkonsa ka yi sallah farkon ketowar alfijir tun kafin gari ya fara yin haske shine afdalu shi ne mafifici mafi lada amma an tambayi manzo Allah wannan aiki ne mafifici sai ce as-salatu fi waqtiha yin sallah a cikin lokaci as-salatu fi awwal waqtiha yin sallah a farkon lokacinta ya fi komai falala ga musulmi to saboda haka malik ya baka wa afdalu zalika awwaluhu to alhamdulillah ni sallar asuba sunanta da lokacinta saura salloli guda hudu sai me ya ce tul adawi yawa ina ce ina direban namu yana shakku motar tamu ba mai kar mu je ta tsaya a hanya ga shi kuma ana sanyi da daddare ga shi kuma da nisa dole muka hakura na za mu tashi to ina ne wannan ma ya jibu i'tiqaduhu shar'an yana daga abin da i'tiqadin sa a zuci yake wajaba shar'an ga shari'a annahu cewa shi lamarin yanda yake tuba'ul mawazinu ana ajiye ma'aunai ya kira shi da sunan jami a nan ka gane ai wana ba'ul mawazinar kisɗa da yawon kiyamati wala tuzu labu nafsin shi'an a nan Allah ya ambace shi da ismul jama'a al-mawazin wani guri kuma yace wasa ma a rafa'aha wa wada al-mizan al-mizanu a can mufradi ne to in ka zo fassara shi a ma da sunan mizani ko ma'auni wa tu wa menene tu da'ul mawazinu ai tunsabul mawazinu ana kafa ma'auni li wazni ai li ajali a dalilin wazni a amalin ibadi auna ayyukan bayi shine dalilin ajiye ma'auni a ranar lahira ai abin nufi ayyukan ana nufin as-sahaifu takaddu allati fiha a'malul ibad wanda ayyukan bayin suke dauke da ita ba aikin za a kawo ba aiki yana na a rubuce a jikin fayil fayil takarda takarda za a kawo fayil din ayyuka mai kyau da fayil din munanan ayyuka sai a ɗauko da kyawawa ayyukan a tsora a tafin mizani na dama sai a ɗauko takaddun munanan ayyuka a tsora a tafin mizani na hagu ƙalallahu ta'ala ga ayar ma ya kawo allah ta'ala ya ce wadda da'ul mawazinar ƙisda muna ajiye ma'auni na adalci liyomin kiyamati Allah ma'anan bi ma'ana fi ai fi yomin kiyamati a cikin rana alkiyama ba ma'anarta ta ila ba ba ila yomin kiyamati ba ne liyomin kiyamati a cikin ranar nan ta alkiyama wala tuzulamu nafsun ba a zaluntan wata rai shay'an komai duk abin da kai mai kyau ba za a koye shi ake kawo maka shi ba wa yin kana misqalu habbatin abinda rai ta aikata ko da ya kasance misalin kwaya min khardali na komayya to za a kawo ta a dora akan wannan tafin ba za a zalunce shi ba suratul lambiya aya ta 47 al-aya zuwa ƙarshen aya wa zahiru kalamihi mabayyanin zancen malam da yake wa tudaqul mawazinu li wazni a'malil ibadi mabayanin zancensa al'umumu fil mu'minina yana gamewa ga dukkan mu'minai cewa kowa sai ya auna aikinsa kenan tunda ya ce li wazni a'malil ibadi mu'minai su ma bayi ne kafirai ma bayi ne kafirai ma bayi ne muhusini da mu'minan nan masu kyautata aiki ne kanu suka kasance au musi'ina ko masu munana aiki ne wa fil kafirina hakanan zancen yana gamewa har cikin kafirai su ma za a auna ayyukansu a zahirin zancen mai risala domin ya ce liwazini a amalin ibadi wa huwa mazhabul akasar wannan fahimta tasa kuma yace matafiyar akasarin malamai sun tafi akan har kafiri sai an auna aikinsu ka gane ai wa hikimatul wazni hikimar auna aikin bawa wa in kana Allah ta'ala aliman ko da cewa Allah ta'ala yana sane da abin da kowa ya aikata anna Allah ta'ala aliman bi kulli shay wa in kana Allah ta'ala aliman bi kulli shay ko da Allah ta'ala yana sane da dukkan komai amma Allah ya ce a zo a auna aikin bayi wannan imtihanun lahi ibadahu jarrabawan da Allah yake yi wa bayinsa ne har a kiyama bil imani da imanin da suka ce sun yi duk duniya a duniya don karka sai an zalunce ka dare da kawai daga tashin ka an kai ka wuta kai baka san laifin da kai ba a zo a auna ka gani da idan ka gane ai wa ala zalika Allah ya sanya wannan awun ayyuka ka gane ai alamatan alama ce da ake rarrabewa li ahli sa'adati wa shaqawa ga ma'abota arziki da ma'abota tsiya fil uquba a cikin makoma ita ce lahira waqtu lifa fil murad bil mizan amma fa malamai sun tattauna sun ƙara wa juna sani an yi sabanin cikin me ake nufi da mizanin nan fa jumhurul mu'tazila taron masu aqidar mu'tazilawa sun tafi ala annahu laysa fil akilati mizanun hissi a lahira ba wani ma'auni da za a ganshi ido da ido aka ce hissiyun abinda ido yake gani bal al muradu abinda ake nufi bihi da wannan mizani al adl kawai adalcin Allah Allah zai ce to kai wannan baka yi mai kyau ba ka huta kai wannan kayi aiki mai kyau ka je aljanna shi ake nufi da mizani ba wani ma'auni da za a zo duk da Allah ce wa nada'ul mawazin al-kisla su suka ce kawai ba wani mizani da za a zo a gani ido da ido kawai adalcin Allah zai bayyana a wannan rana wa sahihu amma kauli ingantacce allazi alaihi salafu wanda salafu salihi na sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina suke kai ba aqidar mu'tazilanci ba annahu mizanul hisi wannan ma'aunin ma'auni ne na zahiri lahu kiffata ne yana da tafuffuka guda biyu da ake ɗora aiki mai kyau da mara kyau wa lisanin kuma yana da harshe da yake magana shi ma halitta ne daga fiye halittun Allah wata lafal ƙa'iru na bi annahu jismun masu cewa wannan sikelin jiki ne da shi kamar na mala'ika wato halitta ne mai rai su kansu sun yi saɓani hal huwa mizanin wahidun ma'aunin guda ɗaya ne da za a zo a kafa an kwakwali kulli ummatin mizanin kowace al'umma tana da ma'auninta sikelinta da za a zo ajiye mata kamar in kaka ta yi ga mai auna riɗi daban ga mai auna wake daban ga mai auna gero daban tun da kuma maganarsa akwai abin duba saboda jam'i wa nada'ul mawazina za mu ajiye ma'aunai aka ce wa nada'ul mizana ba mawazina aka ce da sunan jam'i to wasu suka ce jam'in yana na a zahirinsa kowace al'umma da sikelinta au ko kuma suka ce da kulli wahidin kai kowane mutum ɗaya ma mizanin akwai sikelinsa ai babu da zai gagara Allah iya yawan mutane da aljai iya yawan mizani kowa da sikel da za a auna aikin wannan sabanin da wanda suka ce eh mizani ne na zahiri din suka yi ittifaki akwai shi za a ganshi da ido kuma za a yi awu a zahiri kowa ya gani suka yi wannan sabanin wa sahihu amma kauli ingantacce a cikin faduduwan nasu annahu cewa shi ma'aunin nan wahidin kwaya ɗaya wa ma'aunar da fil qur'ani wa gairuhu bi lafzil jam'i abin da yazo a cikin alqur'ani da hadisi shine gairuhu din da lafazin jam'i wa nada'ul mawazin al-qisda fali azamati saboda girman sa ne saboda girman sa ne in kana can ma duk inda kake da shi za a ma baya bukatar sai an ɗauko shi an kawo shi gabanka ba ka bukatar sai an ɗauko ka an kawo shi inda yake babba ne auko kuma dalilin jam'in urida bil jam'i al mufrad ana nufin mufradi ne urida al mufradu ana nufin mufradi ne bil jam'i da ismul jam'i kuma da yawa a luga ana samu haka za a kira abu da sunan jam'i amma guda ɗayan ake nufi menene wasanju gram ɗin da ake aiki da shi gram an san gram point da ake awu da shi yau ma'izin masaƙilu zarri nauyin ƙwayar zarra ne walkardal da komayya ya bune in ta kuma ƙaliya ba ta min kardalin ba yawwa ta haƙiƙar domin tabbatarwa litamazil adali ga cikar adalci ubangiji za a kawo abin da ya fi komai kankanta a halitta ka gane ai shi ne ƙwayar zarra da kuma komayya da su za a auna ayyuka aikinka ko kankantarsa kamar ƙwayar zarra ne to sikeli zai nuna iya nauyin aikinka shi ne nauyi na ƙarshe matakin ƙarshe na awon ayyukan bayi wato ɗurahu su ha'iful hasanati za a jefa takaddu na kyawawan ayyukan bawa fi kifatin nuri a cikin tafin haske na ɓangaren dama kenan fatasƙulu bai hal mizanu sai mizanin da aka ɗora wannan wato tafin sikelin da aka ɗora ayyukan mumini sai ta yi nauyi biha da wannan takaddun amma fa bi fadlillahi ta'ala da falalar Allah ta'ala Allah ta'ala zai kara da falalarsa sai mizanin yayi nauyi ya rinjayi munanan sai to ya zama faman sa kullata bawazinu hukin wato tsarahu sahaifu sayyi'at za a jefa takaddun munanan ayyuka fi kifatu zulmati a cikin tafin sikeli mai duhu wancan mai haske wannan mai duhu daga an tsora fatakifu bi hal mizanu sai mizanin mumini ta yi rashin nauyi sai ta yi sama waccan ta yi ƙasa ta rinjaye bi adilillahi ta'ala shi ma da adalcin ubangiji to alhamdulillah sai fa masa kulata mawazinu sai ya kawo fa ulaka hum mukhlifuna eh ko inda muka shiga a shi ne alamar kajiya ba sai ne askari tuzo yana so ya yi kutse ba fasulun sashi na ɗari biyu da arba'in da nawa da takwas fasulun rabewa ke na insha Allah tajhidul milki zai muna cikin kitabul iddat wal istibra tajdidul mulki eh anya kuwa kisra a yana ka ganta a ƙasar mimin ko a ƙasar lamu mulki ne tajdidul mulki sabuntuwar mallakar baiwa yujibul istibra'a yana wajibta istibra'i ka gane abin da yake nufi da tajdidul mulki kai ne kake da kuyanga kuma ka yi sadaka da ita sai kuma ka sayarwa wannan to shi yanzu da ya saye ta ga mulkin mallaka ta yanzu ya zama sabo ba shi yanzu sabuwar mallaka ya mata ta tashi daga mallakarka ta koma mallakarsa to wannan sabuntuwar mulki da aka samu da mallakar wannan ne yanzu ta zama mallakar wani to yujibul istibra yana wajibta yin istibra'inta ga wanda ya saya yanzu ba zai take ta daga ya sayi ta ba sai ya jira ta yi jini guda ɗaya ya ɗaya ne ai ba idda ba ne istibra'i ne duk inda aka ce istibra'i kuma yawanci jini ɗaya ne to shi kenan in ta yi jini ɗaya ya ɗauke ta halatta gare shi in ma kyautarsa aka ba in ma gada ya yi a wajen magajinsa wanda ba muharraminsa ba ka gane ai alhamilu idan mai ciki ce yanzu ya mallake ta amma ba daga hannun wanda ya yi ba daga mamallakinta ba cikin shi wanda ya mallake ta ya aunar wa wani ne ka dinga bambata hukunci in shi da ya mallake ta ne ya mata ciki ai babu zancen sayarwa ko kyautarwa ballatana har a jaddada mulki ko to amma idan auren da ita yi ga wani shi da ya mallake ta ba shi ya take ta ba mijinta da aka aura mata ne ya yi mata ciki dama ɗan ba bawan ubangijinta ba ne sai kuma rana tsaka kawai da ya shiga burok sai sai da ita da cikin to kai yanzu da ka saye ta da ciki wanda ba na ubangijinta ba to ba za ka take ta da ciki ba bilwaz sai ta aiki ina fata an gane alhamilu idan mai ciki ce to akwai kaddara tattabri'u tana kubuta ko tana istibra'i dilwadi da haife cikin daga ta aihu jinin aihuwa ya ɗauke shi kenan ta halatta gare ka kai da ka mallake ta yi wa za su ƙur'i ma'abociyar jinin haila kuwa mun san salasatu ƙuro'in ƙuru'u ɗin ismul jami'in na ƙuru'u ma'abociyar jini ba ta da ciki kuma bata tsufa ba tana jinin al'ada ba yarinya ce da bata fara jini ba sai yanzu kai ka mallake ta bayan wanda ya sayar maka yana takunta to tasabri'u bi haibatin shi ta maka bi haibatin tana yin istibra'i ne bi haibatin da jini daya idan ta jini daya ya dauke shi kenan sai ka take ta kamar da a farko dama na faɗa waliya isatu wata ta ɗebe kauna daga jinin haila saboda shekaru ta daina jinin al'ada yana takunta sai sayar maka ko ya baka kyautarta ita kuma bi salakata a shurin sai ta yi watanni uku eh saboda ba ta jinin haila kafin a gane akwai ciki ko babu watakila in cikin sabo ne aka yi wata uku zai fara bayyana za a fara ganin alamunsa ciki yana bayyana kyauta ta tashi ciki yana bayyana ciniki ya tashi ta zama umu walada a gare shi shi ne sani ba ya sai da ita bayan ba damar sai da ita tun da ya mata suke shi da ya mallake ina fata an gane eh amma da sunan istibra'i ba an kai shi wata uku ne saboda a gane cewa akwai ciki ko babu za ta yi aihuwa mana in ta daina jini a kuma matar da ba ta jini kwata-kwata kuma tana aibuwa yawon saboda haka shari'a ta san da komai take gaya ma wani wal murtabatu ita kuma wacce take kokonto ta fara manyanta jini sai yayi wata uku hudu sannan ya zo sau daya wata sai yayi wata tara ma wata a shekara sau daya za ta yi jini saboda ta fara manyanta ita kuma tana istibra'i ne bitis'atin da wata tara yawon tun da nan bai ce maka a can ya ce maka bisalat ashuri sannan ba sai ya maimata maka ashurin ba tun da kasan zancen da ake bitisatin kawai ai bitisati ashurin sai ta yi wata tara kana ba ta tuwo yi wancan ai saki ne karka manta wannan kuma tajdidul mulki ne to don dai a gane wai akwai cikin ko babu tunda ita ba za a ce jini ya ɗauke gaba ɗaya ba ko ba za kuma a ce tana jini ko yaushe ba to a jira wata tara dai shi dai akasarin muddatul hamli ba tis'atu ashhurin bane to a jira nan da wata tara in ta aihu za mu wal mamlukatu fi iddatin matar da ka mallake ta cikin iddar wani baiwar wani ce sai ya aura wa wani ba ta zama mata aure ba amma baiwar wani sai kuma tana gidan mijin sai ya sayar ma ita eh sanda aka sayar ma ita ka mallake ta sai kuma mijin ya sake ta ko kuma a mijin ya sake ta tana idda bata gama ba sai kuma kai ka mallake ta aka sayar ma ita ko aka ba ka kyautar ta to tastabri'u bil qida'iha tana istibra'i ne da karewar idda dama iddar ba ba jini biyu bane to in bata yi jini ko ɗaya ba sai ka jira sai ta yi jini biyu ba wai jini ɗaya irin waccan ba tunda ita matar aure ce an sake ta sannan ka mallake ta to ba za ka sa ta a shimfiɗa ka take ta ba sai iddanta ya ƙare kaga ita ba ba haibatun ba ne yawwa zirki ba iya da ƙarewar iddanta shine jini biyu illa manta ya kana bara'ata ha sai dai wanda shi mai sayan ko wanda ya mallake ta yanzu to tashi ka je ka yi ka je gida ka yi eh ka ce me to je ka illa manta ya kana bara'ataha sai dai wanda shi mai sayan wanda yanzu ya mallake ta yana da yaqinin kubutar mahaifanta bara'ata istibra'inta bi ma'ana shi wancan da ya sayar masa dama ya bashi ajiya ta ko amana ta yayi bulaguro ta yi jini daya a hannunsa ko fiye da haka sai kuma wancan ya dawo ko kuma ya aiko aka yi waya sai ya ce sai ya ce ya sayar ma ita ko ya baka kyautarta to kana da yaƙinin mahaifarta babu da tunda dama ta yi jini a hannunka da take zama amana kamar da mai risala ya kawo ka gane ai in kana da yaƙini to a nan yanzu hukuncin zamani zai iya shigo tunda ya ce illa manta ya kana barata wanda yake da yaƙinin kubutarta to koyo aka sayar ma'aita in ka je aka yi sikanin a asibiti aka ce ba ta da ciki shikenan sai ka zaka ta shimfiɗa to ga dama an bayar a nan ana wancan hanyoyin ana bin su ne saboda babu yaƙini ana zargin akwai ciki ko babu tunda ya ce yana takunta kuma ya sayar maka kar ka je ka take ta akan cikinsa to nan aka ce illa manta ya kana bara'ata sai dai wanda ya yi yaƙini na kubutar mahaifanta to in ko tun da yaƙini ake nema a je wajen likita mana yi a je ya auna a nan hukuncin zamani yanzu zai yi aiki yau aka sayar ma ita a je a yi sikani in likita ya ce da ciki shikenan in na mai wanda ya sayar ma ne ciniki ya tashi ko kyauta ta tashi in kuma namijinta ne to sai ka jira sai ta haifa ma bawan sannan ka sa ta a shimfiɗa wa man wadiya a matan mutumin da ya taki baiwa da sunan mallaka lam yaji iha ba zai sai da ita ba hatta tastabri yastabri sai ya ga kubutar mahaifanta sai ya ga jininta guda ɗaya saboda ma tun farko ya kiyaye wancan rikicin kar ka je ka sayarwa mutum shi ya ga baiwa dama ya daɗe bai taki mace ba ya zai ya kasa haƙulin ganin jininta kuma watakila tana da cikin kai zai ya take ta kaga an yi ƙarna to tun farko in kai ka kiyaye wannan ƙa'idar da za ka sai da ita sai kai haƙuli sai da sai jinin al'ada ya ɗauke sannan ka sayar masa kuma ka gaya masa ka ga jininta bayansa kuma baka take ta ba kaga shi kenan yana zuwa zai sa ta a shimfiɗa dama mai risala ya gaya maka ana lagin farashin baiwa ma saboda istibrahim mun karanta a risala in ka kawo baiwar ka kasuwa sai an gama cinikinta da komai da komai sai a tambaye ka to kana takunta in ka ce eh to za a zabtare gwargwadon wata ɗaya da za ta je ta yi zaman istibra'i a wajensa abincin da za ta ci da abin da za ta sha da bukatun yau da kullum duka a cikin kudin za a zaftare saboda yanzu aiki ka ba shi sai ya jira ya ga jininta guda daya ka gane ai shi duka mai risala ya kawo wannan to saboda haka tun farko in ka rike ta a wajen ka sai da ta yi jini sannan ka kawo ta kasuwa to ba za a rage komai a kimata ba fa in tafaqa al istibra'in wahidin idan mai saya da mai sirwa suka yi ittifaki a bisa ganin istibra'i ta guda ɗaya kafin a sayar cewa ya tabbatar ya ga jininta ya kafin ya kawo ta kasuwa to jaza ya halatta ya take ta a ranar da ya sayi ta falaurar da ha da zai mai da bai wannan shi wanda ya saya da zai dawo da ita lifasadi akalin saboda bacin kudura cinikin cinikin ya baci wanda ya zama wajibi a mai da ita a bashi kudinsa au kiyarin ko kuma cinikin bai'ul kiyari cinikin ba da zaɓi an ba shi garanti sai kuma saɓani ya bayyana zai mai da ita saboda garantin da aka ba shi bai cika ba to ustu hibba an so bayi ga wanda ya sai da ita istibra'uha ya ga jini istibra'in ta guda daya saboda ba sani ba ko ya take ta kafin ya dawo da ita amma nan ustu hibba ne ba wai yujibul istibra irin na farko ba wancan tajridul mulki yujibu ainihin ma sabuntuwar mulki ne da ta tafi mallakar wancan yanzu kuma ciniki ya ɓaci ko sharaɗi na kiyari bai cika ba an dawo da ita shi ma zama sabon tajridi ko to an so kai yanzu da ta dawo maka saboda ɓacin ciniki ko kiyaru ka ga jininta guda ɗaya kafin ka mai da ita shimfiɗarka fa me karatun gaban yana da yawa to to alhamdulillah zan tashi wa bi ikalatin nan duka yana cikin garantin bawa amma wannan fa shekara ne mun sala ya gaya maka wa uhudatu sanat ka gane ai yawwa abu da shafi bawa ko baiwa min al-jununi wal barasi wal jizani yawwa to wannan garanti shekara ne kuma ko da ba a yarjejeniya ba al'ada shari'a ta tabbatar ko ba ambaci garantin ba aka sayar maka bawa ko baiwa kafin wata sai ya kutulce za ka dawo da shi a baka kudin ko hauka ta bayyana ko farfadiya za ka dawo da ita ko bawon a mayar maka da kudinka alhamdulillah sai ne mubarak waka yi gidan hajjara nan nan yawa a ƙarfin masali wajen hajjara لو هذا الإنسان سنة سيدة أعضاءه تقع الإنسان تقاوة بالإنجاوية إلاني نعم أو لها kuma ya amsa shi ya amsa wadda ya tsara wani a cikin babu ne tun da zai ta haihu abinda ba a so a ɗaura aure da ciki shi ne ba ya halatta ko da na ne ciki inda ba na aure ba ne wannan auren babu shi tun da an yi shi da ciki shi kenan sai ya hada da suna amma da aure babu to suna tare ne mazinata ma ba tare suke ba tare ya za ai ba yake halarta zaman ba eh da dai ya fi a warware wancan sai ya launa sabu amma ka ci gaba da zama haka to babu aure fa bayan da aka yi ka auri mace da ciki ta kowane hali cikin na halal ne ko kuma na haram ne shi ne magana istibra'i da muke ta yi yanzu a tabbatar mallakar baiwa ma an ce ba a yin sa da ciki ko sai an tabbatar mahaifarta ba komai shine magana shine wannan istibrai ku fitar mahaifa ku fitar mahaifa daga me daga ciki ko da sun yi zina alal misali ba ana cewa ta je ta zama istibrai ba to me ake nufi da wannan a tabbatar ba ciki ne saboda ba a daura aure da ciki cikin ko na aure ne ko ba na aure ba shari'a ba ta yadda daura mace aure tana da ciki yawwa aka ga da mace ta jini ɗaya ne aka ga jini ɗaya to a zahiri shari'a ta ɗauka babu ciki shi kenan a shi ne shi ne bambancin da da istibra'i da idda ita ma wannan abin nan almurtaba da aka ce za ta istibra'i wata uku ai saboda a fita daga kokon ɗin saboda a samu yaƙini to ai matar su ce da matarsa ce ba sai ta aihu ba wannan dama aulan akwai shi aibin ƙari ba tun da idda bata kare ba dama tana nan amma an datse kai ka yadda ai idda ta haka take amma wani daban ba zai zo ya aure ka da wasu ba yawa amma sai an sake sabo wannan shi kusa yi me kul'i ba yi ba sanar kisan kalma ba da da abin da ya kashe mata to kuma kuma ce ya koma kuma ya rike wancan kai ya dawo da shi ko ko kuma abin da ya tutsu wannan din ma yawa ina ne mallawali fasulun rabi an sha Allah shi guda ɗaya kawo ba na waƙidu ba abin da aka fi sani na waƙidu ludu da sunan jam shi kuwa ce na ƙidu ludu'i abin da yake walwala alwala in ma hadasin ko dai hadasi mun san hadasi ya tun a shimawi salasatun min al-qubuli wa isnani min al-duburi al-bawl wal gaidu wal rihu wal mazi wal wadiu to kowane ɗaya a nan naqidi ne da yake warware alwala wa huwa in baka san hadasi ba al-kharij abin da ya fito al-mu'tad wanda aka saba yana fitowa min al-makharaji daga mafitan nan ta dubura ko farji ka gane ya yi yi mana ina ruwansa shi ba ka ji ba bayan ya ce alkarizul mutazu abin da ya fito din wanda aka saba sannan abin da ya fito da wanda aka saba yana fitowan minal makarajil mutazu shi ma daga mafitar da aka saba wannan abu yana fitowa in cikin ka ya huje fitsari yana fita ta nawa na ba kar alwala don bai fito ta mafitar da aka saba amma shi din ne wanda in ya fito yake kare alfda amma saboda bai fito ta almutadi ba hanyar da aka san yana fitowa al'ada baya kare alwala irin wanda ake sa musu katata ko roba a buɗe ciki a jona yana fitowa ta wata hanya daban wannan baya kare alwala sannan abin da aka saba yana fitowa din kuma ya fito ta hanyar da aka saba din to ya kasance fifi hati a cikin halin lafiya ya fito kaga mai yoyon fitsari kenan shi ban da shi hanyar da aka sani ne ta nan ya fito sannan kuma abin da aka san yana fito wanda ya fito amma ya fito fil maradi ba fifi hati ba ba ta hanyar lafiya ba a dalilin jinya ne baya iya rike fitsari shi yasa yake zuba ba najasa bane kuma baya kare alwala sai dai kawai yana wari irin na fitsari amma kuma ba ba da dafa ba da kuma bai kare alwala ha tun da aka zai ba da dafa ba da alaji ai an gama magana da ba ma ya taba ba yana zuba ma yana sallah eh yana sallah yana zuba bai kare alwala ba ballantana ya bata sallah in ka ce sai fitsari ya daina zuba to ya daina sallah ke ba zai sallah ba tunda shi koyaushe zuba yake kamar da jini istihaza ce kaga ita ba aka mata uzuri idan ya wuce kwanakin sannan shari'a da jinin za ta ci gaba da yin sallah shi ma haka mai yan fitsari sai ya ce abin da ya fito shi hadasi da yake fitowa a al'ada ta inda aka saba min rihin shi ne tusa shi hadasi ce tana kare alwala wa gaidin da bayan gari hadasi ne yana kare alwala wa baulin da fitsari hadasi ne yana kare alwala wa maziyin da mazi hadasi ne da yake kare alwala wa wadiyin da wadi hadasi ne da yake kare alwala wa maniyin da maniyin da ya fito bi gairi lazzatin mu'tadatin ba tare da jin daɗi da aka saba ba daidai yake da mazi da wadi ba wanka amma dai ya kare alwala to wadi ma dama shine ai ya mutu bataccen mani ne yake zama wadi ko to mani da ya fito da ransa ma da kamanninsa da ƙanshinsa na mani in ya zama ya fito ne bi gari lazzatin mu'tada dama sharaɗinsa ai kurujul mani bi lazzatin mu'tadatin to in ya fito ba tare da ɗaya sharaɗi guda biyu ba ya kare alwala amma bai wajibta wanka ba wa me wahadin da abin da yake gangarowa daga cikin azzakari ka gane ai la hasan amma banda tsakuwa duk abin da ya fito ta bangaren azzakari ko dubura yana karya alwala amma banda hasan tsakuwa tsakuwa ba tana fitowa a kofa zakari ba wa dudin da tsutsa da take fitowa ta dubura muna zaune da wani a kawai ya sa hannu a wandon sai ya ji wani motsi kawai yana zarowa sai ga tsutsa a cikin duk wallahi a gaban ba aka yi wannan a makarantar mu a bai dubu eh bakin nan eh
tiyata da aka ma a ciki amma za ka ba samu sauko bayan an murya wancan lokaci kawai ka so zuma ka abin eh haka ne to wannan baya kare alwala tunda ba mu'tadi bane walau ma'a azal ka gane ai fitowar tsakuwa daga azzakari da fitowar tsutsa daga dubura walau ma'a azal ko da tare da najasa ta fito ba ta kare alwala tsutsar ko ta fito da kashi tsakuwar ko ta fito da danshin fitsari ba ta kare alwala saboda ba fitsarin aka yi ba ita ce ta jawo shi suka fito tare saboda haka ba kare alwala Mhm. wala ne wala min su kubatin haka nan wala fitowar kowane irin abu ta wata kafa ta jiki wanda ba dubura ba ba kuma a zakari ko farji ba illa ta hatal ma'idati sai dai abin da ya fito ta ƙarƙashin uwar hanji mara kenan wanda dama shi ne gidan fitsarin wani mai wani sadda ita ƙofar dubura da ƙofar azzakari in sadda suka toshe ka gane ai ya zama an huda mararsa ta nan fitsari yake fitowa amma can ya toshe ne ba in can yana fita kuma sai ya fito ta nan wanda ya fito ta nan bai kare alwala amma yin waɗancan gulale guda biyu sun toshe kashi da fitsarin ta wata sukuba wata kafa take fitowa daban to wannan yana kare alwala ka gane ai amma in ya zama yana fita ta ƙofofin kuma sannan sai ya fito ta wani guri daban to wannan inda ya fito din wannan bai kare alwala ba sai in ta wancan hanyoyin mu'tadin ya fito sannan yake kare alwala wala salatu wala yoyon fitsari shi ma baya kare alwala la zama nisfat zaman yoyon fitsarin da ya lazamci rabin lokaci bi ma'ana an ka auna awoyinsa ashirin da hudu ana samun awa goma sha uku zuwa sama fitsari yana zuba ina fata mun gane awa ashirin da hudun kace sha biyu ai rabi ne to wannan yana karya alwala kuma na jasa ne in iya awa goma sha biyu ne don saboda me bai gota ba auto la zama shi kenan daga sha biyu ne in bai kai awa goma sha biyu ba a in bai gota awa goma sha biyu ba wannan na jasa ne fitowarsa kuma yana karya alwala amma idan ya zama la zama nisfar zamani ya lazamci rabin zamani shine yini da kwana ya kai awa sha biyu shine nufin zaman labin ashirin da hudu ta aksara da abin da yi yawa da da awa sha biyu to wannan yana karya alwala kuma in ya taba ka na jasa ne a wannan an yi rangwame muna maganar rangwame in ya lazamci nisfin zamani ko fa aksara ne ko fa bi aka shi kenan da kuma mafi yawa da nufin zaman din shi ma yana an yi rangwame baya kare alwala wa'illa idan yoyon fitsarin nan bai kai awa goma sha biyu zuwa sama ba na ƙada ya warware alwala ta gane dama rangwamen da aka maka saboda akasarin auƙati baya yankewa tunda bai kai nisu zamani ba awa goma yake yi in auna awoyin ko da ba a lokaci ɗaya ba to wannan in ya fito ya kare alwala aiki ya same ka kaje ka nemi magani amma in ya zama ya kai nisu zaman zuwa sama to baya kare alwala to alhamdulillah wannan fa mun yi hadasi mun yi guda da imma hadasu sai wa imma sababu su ne asbabul ahdasi kenan su za mu ga insha Allah sai ne da gida musulmi warka da wutar gida lafiya ya himma yau ka ji anguwa ne to alhamdulillah sai ne annahawul wadi shafi na nawa nahawul wadi dari da ashirin da biyu wal kalmatul akira kalmomi na ƙarshe filkisim sani a cikin yanki na biyu kulluha dukkanta jumu'un taron jam'i ne aizan kuma kisimi na biyu shine almujidduna alqadimina alkatibina su ma su ukun nan gaba ɗaya jumu'un taron jam'i ne wa idza nazarna ila mufrad kullin minha to amma bambancin su da wancan idan muka duba zuwa ga mufradin kowane ɗaya daga ciki wajadnahu za mu za mu same shi ya dullu yana nuni ne ala muzakkarin abu sa muzakkari suna ne namiji ba sunan mace ba ba mu'annasi ba ne ka gane ai amma waɗancan na farkon fa akwai bambanci alrijalu shine muzakkari alkutubu ana ana iya yin ta'anisu ka gane ai a turku ma ana yin ta'anisu amma waɗannan mujiddu na ƙadimi na katibi na gaba su suna ne muzakkari wa wajen na suratahu kuma za mu tarar da suran mufradin mujiddu ƙadimu katibu ka gane ba shi ne mufradin ba mujidduna jam'i ne mufradinsa mujiddu ƙadimina ko ƙadimuna mufradinsa ƙadimu kaga wau da nu'ara ƙadimuna kawai aka ƙala ko ya da nunin ƙadimina aka ƙala a gaban surar mufradin ko to shi ma haka nan katibina ko katibuna katibu ne aka masa ƙalin yau da nu'ara ya zama katibuna asalin sura ta mufuradin tana nan sai dai an ƙara wasu haruffa ne a gaban mufuradin kaga yayi daban da wasan da aka karya rajulun aka ce rijalun kaga surar mufuradin ta kare domin lan ara ce ƙarshen mufuradi kuma wannan alifin ya karya tsakanin jimun da lamun rijalun to amma shi wannan sura mufarajin tana nan cikakkiya sai dai an ƙara wani abu a gabanta wa inna ma zida alaiha wawun wa nunun an ƙara waune da nu'ara fil fil fil akhir cikin ƙarshen mufradin daga mujiddu aka samu mujidduna wawun da nunun kama fil misali al-awwal kamar yanda yazo cikin misali na farko mujidduna au ko kuma ya an wa nunan ai zida alaiha ya an wa nunan an ƙara ya da nu'ara alaiha a kan surar mufradin kama fil misalai ne al'akiran kamar yadda cikin misalai biyu na ƙarshe shine ƙadimina da katibina za ka gasanin ƙadim yana nan katib yana nan amma sai ka ƙara ya'un da nunu ya zama ƙadimina da katibina wa min ajiri zalika a dalilin wannan ƙari yusamma kullu wali min hadhihi al ake ambatan kowane ɗaya daga wannan taron jam'i ake ta masa jam'ul muzakkarun salimun jam'i ne na mazaje ba na mata ba ba mu'annasin jam'i ba sannan kuma saliman mai kubutaccen ƙarshe mai lafiya daga salimu salimul kalbi mai lafiya zuciya ba illa man aka lafi kalbin salimi to saliman mai lafiya wanda babu illa a ƙarshe kawai ƙari aka samu to alhamdulillah sai ne za na biyu sai ne to imanin a'a to wani wani ne mulha bai zo ba to sai ne kace shafi na nawa kai kai kana nan kuma ba kai magana ba eh a ai na ji ne abin nan yana magana eh to ina ne za mu tashi saboda ba kullum kake zuwa bane muka ce shafi na na nawa to ورماهم بدعوة من فناء البيت فيها للظالمين فناء خمسة كلهم أصيبوا بداء والردى من جنوده الأدواء فدها الأسود ابن مطلب أي يؤمن ميت به الأحياء sun samu guda uku wa ramahum manzon Allah ya harbe su daga arrami wa ma ramaita iz ramaita amma wannan harbin ba da kibiya bane ba da mashi bane bid'awatin da addu'a mummunar addu'a mintina ilbaiti a farfajiyar ɗakin ka'aba lokacin da suka masa izgilanci suka ɗora masa mahaifar raƙuma yana sujjada da ya tsaga ya kalle su masu masa izgilancin suna masa dariya sai ya musu mummunar addu'a ce Allahumma alaika bi fulani Allahumma alaika bi abi jahli Allahumma alaika bi aswad ibn muttalib Allahumma alaika bi aswad ibn abd yagusa Allahumma alaika bi asibin wa'il Allahumma alaika bi wali dubnul mujira dai ɗaya da ɗaya ya dinga kiran sunayen yana cewa Allah ina na hada ka da wani kamun maganin sa Allah ina hada ka da wani kamun maganin sa na kawo karar wani Allah kamun maganin sa shine shine kibiyar harbu ya harbe su bi da'awatin da addu'a mummuna minti na ilbaiti a farfajiyar nan ta ɗakin Ka'aba addu'ar da fana'u karewa da halaka ya tabbata lizalimina ga azzalimai fiha a cikin wannan addu'a kamsatu mutum biyar ne da manzo Allah ya kama sunansu a gurin kulluhum dukkansu usibu an masifantar da su bida'in da wata mummunan ciwo ai da'in udalin muhlikin ciwo mai wuyar magani wanda kuma yake kisa ka gane aman mai makantarwa ne shine mai firgitarwa wanda yake al'ahaya ko na ƙasa ne to warrada kaga hallaka ita ita hallaka mutuwa kenan al'aduwa ututtuka min junudi tana da daga cikin rundunarsa ita mutuwa daga cikin rundunar da take yakan dan adam akwai cututtuka imamu busiri kenan warrada ita hallaka mutuwa to al'adwa cututtuka min junudihi yana daga cikin rundunar da take yakar kafirai wai ba sai takobi abun yaƙi da kibiya da mashi ba suna daga gidan Allah ya dinga hada su da ciwo na bala'i suna faduwa suna mutuwa sai menene fada har aswada ibn muttalibin ayyu ayyu aman ba ayyu aman shine fa'ili na daha ayyu aman fiye da dukkan makanta fada hal aswad ibn muttalibin shi ya afkowa aswad ibn muttalibin wanda al-ahya'u la yumayitu suke mutuwa bihi da irin wannan makamtar idan gane ya kama ciwo ba ya kumbura kamar zai fashe kamar zai bindige har ya daina gani idan ciwon idan nan a zababban ciwo da shi ne ya kai shi lahira a garin makka wadda hal mai kuma samu ku to alhamdulillah sai a zuwa da ibn abu ya gusa da su wani dubin mugira su su biyar ne sai mai shafi nawa ne lailu shafi na goma to ina za mu tashi lailul arab bi sharhi ruhil adab thumma ashara thumma ashara sannan shehu yayi ishara ila ne zuwa ga ladabi na batini wanda duka na zahiri ne wanda muka karanta a baya aidan wa huwa shuhudul azamati shine halartowar girman zatin Allah fi ahli da'iratul fadl cikin ma'abota da'irar falala wal karam da karamcin ubangiji fa qala radiyallahu anhu shawu da amin sai yace mu'azziman li ahlihi jami'a la siyamal kasa takun mudi'a ya ce mu'azziman li'ahali ka zamanto mai girmamawa li'ahali ga ahalin wannan wurdi na tijaniya duwan dan uwa ba tijani to ka zamanto mai girmamawa gare shi jami'an gaba daya wai ba sai shehu ne da kalifofi da mukaddamai ba hatta muridi kinni wanda yau ya karɓi wuridin da kai da ka shekara goma ashirin talatin a ciki kar ka dinga ɗaukan kafi shi daraja ka dinga girmama shi sai ce lafiya ma ballantana ko musamman alkasa keɓantattu na cikin wannan da'iratul fadl wal karami su ne halifofin da mukaddamai na shehu tijjani kun ka kasance mudi'an mai yin da'a ga wannan umarni da nake gaya maka ai yajibu alayka ayyuhal muridu yana wajaba gare ka ya kai muridi sadiki an ta kuna ka kasance mu'azziman mai girmamawa wa mubajjilan mai girmamawa dai wa muta'addiban mai ladabtuwa mai yin ladabi lika fati ahali ga baki ɗayan ahalin ai a ɗariƙin muhammadi wannan ɗariƙa abin danganta ga annabi muhammadu jami'an gaba ai kabiruhum babban su kamar muƙaddamai da halifofi da shehanai wa sagiruhum da ƙalamunsu kamar muridai wala ta kunu kazalika amma ba za ka kasance mai girmama kowa da kowa ba fa hatta ta ata kida wuya ta sai ka yarda da cewa dukkan su waliyai ne ba muridin tijaniya na gaske wanda ba waliyin Allah ba ka gane ai shehu tijani ya ce lanar da muridi ya karbi wannan ɗariƙa da gaske da tasdiki baya inkari to daga lanar za a naɗa shi a matsayin kudubai guda saba'in a ce in ka walaƙanta shi ka walaƙanta babban wali to sai ka zama kana girmama kowa da kowa ba za ka zama haka ba sai ka yi da cewa ba dukkan su waliyai wato zilahun kuma ka zaunar da su manzilatar sheki tijani a matsayin shehu tijani da jala'a anu duk wanda ka gani kana kallon shehu tijani a jikinsa to a nan ne za ka daga ganin girman kowanne ya ce lafiya ma ai kususan musamman alkasata min keɓatattu daga cikinsu kan kwalafa kamar halifofi wal muqaddimina da muqaddamai kun ka zamanto muti'an mai yin da'a lahum gare su zahiran wa baɗinan a zahiri da baɗini ziyadatan ƙari ka gane da'ar ta zama an samu ƙarin yin da'a ga shugabanni muƙaddamai da khalifofi ziyadatan ya zama ƙari ala takarimi abu ta girmama wanda aka umarce ka wata bijili da ɗaukakawa almutaqaddimi wanda ya gabata a baya to fa hazihi waɗannan ladubba kulluwa dukkan ta shuruɗin sharaɗoɗi ne min ƙaulihi daga faɗinsa a bada yake wa lazimu ku lazamci lazima ziɗari ba daga nan ya fara ba da fi'ili amri to har anan ma duka yana addafawa ne ga wancan jumla ku lazamci wannan girmamawan li'alihi jami'an musamman ga manyan manya daga ci ko muka zama mai yin da'a gare su duka yana tare da lazimu ya jibul wafa cikawa yana zama wajibi bi ada bai da wannan ladabobi da shehu ya ambata to alhamdulillah kuma ashara ila al-adab al-khas fi halati talabbus bi dhikr alhamdulillah eh eh to yanzu ko sai an to alhamdulillah to sai ne أدية المؤدبة كذا اضطهادة إن كسر الإداء بها ونحوها يندب إن قل لم يدم وقد يجب بنوم شد أو إجماع كمس جن وسكر لم يمز كعم يجب أيضا وضوء من ملامسة وقبلة مباشرة من النئم mun samu nawa kaza haka nan istihabatun jinin istihaba in idan dai in ƙila'u biya yanke wata kasura ya yawaita ta gane ai lokacin da ya ɗauke to baya wajibta wanka amma yana wajibta sake alwala wana wuha da makamancinta ita mai istihada ba jinin da ya ki daukewa ba mai ya ce maka makamance ta kasalatil bauli kamar yoyon fitsari shi ma lokacin da sallah ta halatto an so mutum ya sake alwala shi ne ce maka yundabu waɗannan halaye guda biyu an so mutum ya canja alwala in lokacin sallah ya yi in ƙalla idan salsalbaunin ko jinin na istihaba ya karanta lam yadumi bai dawwama ba idan yana zuwa ne yana daukewa kamar da muka karanta dazu a cikin akarabu ba madawwami 24 hours yake zuwa ba amma halinsa ya kai rabin zamani zuwa sama to an so in lokacin sallah yayi ko da alulanka ta bayi tana nan a dalilin zubar fitsari ko zubar jinin nan an so a sake alwala amma ba wajibi ba yundagu ne ba yajibu ba in mutum bai sake alwala ba yayi sallarsa da alwalarsa ta azhar ya sallaci la'asar yana takalbauli ba komai sallarsa ta inganta amma an so da ya sake alwala kafin yayi sallar la'asar din yajibu aidan wudu'un alwala dai yana wajaba min mula masatin daga shafe feniya tsakanin mace da namiji wa ƙublatin da sun ɓa to na yi ƙasa kenan wa ƙade jibu kaɗan ma alwala yana wajaba a sake ginomi a dalilin bacci shadda da ya tsananta bi ma'ana saƙula yake nufi baccin da ya yi nauyi shine shadda au igima ko suma yana wajibta alwala kamar su jinni kamar shafan aljani bugun aljani ko farfadiya wa sukurin da maye da bugun aljanin da mayan idan ya zama lam menene lam ya mis baya rarrabewa hankalinsa ya fita baya iya bambanta abubuwa saboda maye ko kuma bugun aljanin ya ce ka ami ya zama kamar makaho saboda mayan baya ganin abu ma ya gane saboda bugun aljani baya iya ganin abu ma ya bambance ya zama kamar makaho to wannan alwalarsa ta warware ya jibu aidan wudu'un alwala yana wajaba min mulamasa daga shafefeniya tsakanin mace da namiji wa qublatin da kuma sumba wa mubasharatin da kuma rungumar juna tsakanin mace da namiji minan ni'ami saboda jin daɗi shine ni'ima din shafar da aka yi ta dalilin jin daɗi kenan to alhamdulillah sai ne muktarul ahadisu nabawiyya bayan muwatta ko kafin muwatta to ina ne muwatta amma ai fiqh ne ko ina ne muwatta babul babul muqamu wal ayimi babu da zai gaya maka hukuncin zama inda biki a wajen amarya wacce take budurwa da ka auro zaman da za ka yi da kwanaki da za ka yi a ɗakinta wal'ayini da bazawala da ka auro kana da wata mata iya zaman kwanakin da za ka yi a wajenta haddasani ya haya an malikin an abdullahi ibn abi bakar bin muhammad bin amr bin hazmin عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة لو كتب يا أولي ما تسا أم سلمة كاقا داي بذا ولا يا أوليتا باب دلوا بتند مجنت أبو سلمة يا رسول هل ما تنادى يا أي دشي وصبعت آه تو منني وأصبحت إيه da ta kasance a wajensa ko? ƙala laha sai ya ce mata laisa bi ala a haliki hawanu laisa biki ala a haliki hawanu laisa biki hawanu babu walaƙanta gare ki ala a haliki a wajen ahalinki ‘yan uwanki bi ma'ana hukuncin da zan yi gare ki yanzu ba zan yi miki shi da niyyar na walakanta ki ba lokacin ya gama kwana uku a wajenta sai ya gaya mata to zai je kuma ya fara bin sauran matansa sai ta ce ah ya rasulallah in mutum ya yi aure ba kwana bakwai yake a wajen amaryar ba kai kuma kwana uku kai to sai ya gaya mata wannan kalma ya ce in shi iti in kina so tun da bakwai kike so sabbatu inda ki zan yi kwana bakwai a wajenki wa sabbatu inda hun amma su ma duk zan bi su da kwana bakwai bakwai wayin shi ta in kuma kina so sallastu inda ki zan yi kwana uku a wajenki wa durtu sannan in kewaya kwana ɗaya ɗaya kamar yadda na saba sai ki zaɓi wanda ya bi miki sauki kece dai ta dawa wata kila ba ta tara a kokon ma ta sa takwas ce yanzu kin zo kece ta tara in aka ce za a yi bakwai sai an yi bakwai sau takwas kenan kafin kafin a kewayo miki amma in kika haƙura da wannan uku eh to sauran kwana ɗaya ɗaya ne daga aji kwana takwas sai a dawo wajen faƙala sai ce salli faƙala sai ce a ya rufula ka yi kwana uku kwana ɗaya ne to wancan kalmar da ya ce wa asu ba ta inda da ta wayi gari a wajensa kwana ɗaya ke da kwanan farko kenan sai suka yi wannan yarjejeniyar don kar sai lokaci ya kuri kuma a shiga jayayya yau gara kowa ya san matsayinsa in bakwai din zai yi auzenta ya sani in ukun za a yi a sani sai ta zaɓi ukun saboda ya fi sauƙi wa haddasani an malikin an humaydin tsawil an anas ibn maliki annahu kana yaqul anas dan mali ya kasance yana faɗi lil bikri sab'un kwana bakwai shi ya tabbata ga budurwa an ka aure ta kana da wata mata wali sayyibi salasun kwana uku shi ne ya tabbata ga bazawara in ka aure ta kana da wata matar kala maliku maliku yace wa zalika al'amru indana wannan shine al'amarin hukunci a wajen mu malikawa kala malikun fa in kanat lahu imra'atun idan miji yana da wata matar shi ango yana da wata mata gairun lati ta zawo daban da wannan da ya auro yanzu to fa innahu ya qasmu bainahuma zai fara raba musu kwana a tsakanin su ne ba da an tamudil ayyamul lati ta zawo da bisawa bayan kwanakin wannan da ya auro ya wuce sai ya fara raba musu kwana bisawa daidai wa daida waccan uwar gidan ba za a yi mata ramakon kwana bakwai din nan ba in budurwa aka yi wa ba za a mata ramakon kwana uku nan ba in ba zawara aka yi wa in ya gama kwana kwanakinsa a wajen wacce ya auro to sai ya ci gaba da raba musu kwana duk sawa'i daidai wa daida wala ya hasibu ba zai kidaya ba alallaci ta zawaja ko ga wanda ya auro ba zai lissafa wa ita uwar gida ma a kama abin da ya zauna inda a wajen wacce ya aure ba ba zai yi kala'in wannan kwanakin ba wancan haƙƙinta ne na cewa yanzu ta zo domin akwai a mata addini akwai a mata fatiya da farillan sallah da wankan janaba ba wai an baka kwana bakwai don ka je ka hole ka shakata ba yawa duk dakikancin ka dai kullum za ta yi haddace aya ɗaya na fatiha wannan shine dalilin da aka baka kwana bakwai an baka aiki ne a samun aka baka ba wai an baka jin daɗi ba ne za su nuna fada eh tutuwa idan ka ce mata ne amma da ba za ba za a kwarai kwa an ba kwa zai a nan kuma da kima take idan wancan din tufu biyu ne ko sai ne wa hadisi na nawa shi wani ke girmansa ba ya yawo yan cikin ba yawa hadisi na nawa to mu kuma zai zama da talatin kenan inna lillahi ta'ala ibadat yawa abin da na faɗan da yake za ka dawo inna lillahi ta'ala ibadan ai babu alifu ai yawwa inna ibada ibada shine ismu inna mansubu inna ibadan haƙiƙa lalle akwai wasu bayi lillahi na na Allah ta'ala iktasahum da ya keɓance su bi hawa'ijin nasu domin biyan bukatun mutane kuma ba za ka tashi ganewa ba sai an ce mutumin nan ya rasu abin da ya bari sai ka ji ɗan kaɗan gaji yana alheri ya saya wancan gida ya kai wancan haji ya biya wancan sadaki ya ba wancan jari duk bukatu in an zo baya kun karfinsa yana yi sai ya mutu sai ka ji kadarar da ya bari da ɗan kuɗin da ya bari yan kaɗan wani ma ka ji har ana bin bashi sai an sai da wani abu nasa sannan a biya bashi to irin waɗannan mutanen Allah ya keɓance su ne dama don biyan bukatun mutane yana gangalo da arzikin bayi ta hannu ya fi za'un nasu ilai mutane suna firgita zuwa gare su fi hawa ijim cikin bukatunsu daga abu ya firgita ka ya gujiro ma ba ka da yadda za ka yi a zuciyarka kawai sai ka tunawa ne ba wanda zai agaza mu in ba wannan kuma in ka zo sai kuma ya baka manzo Allah ce ula'ika irin waɗannan mutanen humul aminuna min azabillahi su ne amintattu daga azabar Allah suna da garanti da aminci Allah ba zai musu azaba ba saboda biyan bukata bayin Allah rawahu tabarani an ibnu umara inna lillahi ta'ala aqwaman Allah ta'ala yana da wasu mutane iktasahum da ya keɓance su bin ni'ami da ni'imomi ya ba su kuɗi ya ba su dukiya limanafin ibada domin amfanar bayi kaga da irin irin wancan ne wa yuqirru hafihim amma fa da sharaɗi Allah yana tabbatar da ni'iman nan a cikinsu ma bazaluha matukar suna ba da ita in dai ba sa rowa dama ba tasu bace an ba ku ne kuma ku ɗan ɗauki tukunci a ciki ku ba wa masu shi kayan wa an fi min malillahi allazi yawwa ataku ku ciyar daga dukiyar Allah da ya ba ku dama ba naku bane ko ko wa an fi min ma da alakum mustakhalifina fi ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku halifofinsa a ciki ba na ku bane ku halifofin Allah ne cikin dukiyar to Allah yana dawamar da wannan ni'ima ko dukiyar gare su ma bazaluwa matakar sun ba da ita fa idza mana uwa idan suka hana ta suka ce ai ramu ne mu muka yi wahala muka tara nazaha Allah zai tuɓe ta minhum daga wajen su yadda kaza ana tuɓe riga haka Allah zai tuɓe ni'imar fahawwalaha sai ya juyar da ita ila garihim zuwa wajen wasu wanda su in an zo za su bayar duk mutumin da kaga Allah ya bashi kuɗi yana rowa Allah bai kwashe ba to ya shiga uku gara Allah ya karba dan ba naka bane wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum kuma sun zo ka hana Allah ya ce haƙƙin su ne to wannan Allah ya tanada maka ba kyau a baka kuɗi ka hana ba kyau gara ma Allah ya kwace in Allah ya yi marowaci gara ya karba ya kai wani guyafi a kan abarka ɗaya ta harka mutu inna lillahi mala'ikatan fil ardi Allah yana da wasu mala'iku a doron ƙasa da ya turo su tandiku da take furuci ala alsinati bani adam abu sahal sunan yan adam ka gane ai in suka zo abinda ake faɗa su ba shi suke maimaita ko na alheri ko na sharri suna yin furuci bi matil mar'i da abinda yake cikin abinda yake tare da mutum minar kairi wa sharri da na alheri da na sharri in ka faɗa alheri su ma za su faɗa in aka yi dace sun faɗa daidai da yadda ka faɗa sai ka dawo zasu ce kamar ya faɗa da bakin mala'iku ai da bakin nasu ya faɗa wannan abin sai ya tabbata in na sharri ne ma shi ma sai ya tabbata رواه البيهقي عن انس ان اعظم الذنوب عند الله حقيقه mafi girman zunubai a wajen Allah ko wanda yafi kowa girman zunubi a wajen Allah rajulun mutum ne namiji tazawwaja imra'atan da ya auri mace akan sadakinta ajalan ba na kadan ba lokaci kaza zai biya falan ma kaza hada yayin da ya biya bukatarsa minha daga gare ta tsallaka har sai ya sake ta wa zahaba bi mahariya kuma ya gudu da sadakinta bai biya ba wannan ya fi kowa girman zunubi a wajen Allah wa rajulin da mutumin da ista'amara rajulin da ya sa dan kwadago aiki ya sa shi leburanci kuma yayi masa aikin fa zahaba bi ujrati sai ya gudu da ladansa ya hana shi rawahu al-baihaqi to alhamdulillah ko ne hadisi ko babi na nawa riyadu salihin babi na nawa babi na 348 babu tarimin bai ilhabiri lilbabi babi ne da yake nuna haramcin sayarwan mazaunin gari ya sai da hajjasa lilbadi ga mutumin ƙauye mutum ya zo daga ƙauye fitit bai san haja ba bai san farashinta ba to haramun ne ku yi ciniki kai da shi sai ya samo fatoma da zai zo ya wakilce shi a cikin wannan cinikin wata laƙin rika koko rukuban da kuma da kuma taron fatake wanda suka je suka yi wa sari ku tare su a bayan gari duk ku sare kuma ku shigo gari ku wa mutanen gari da tsada ka gane yi haramun ne ka bari su shigo kasuwa kowa ya saya da an tari da mai sayan ɗaiɗai kai kana zaune a gida da kuɗinka sun da sun sha wahala wata da watanni sun yi fatoshi sun saro sun kawo abin da babu shi a ƙasar kai kuma kana kwanta a gida don kana kuɗi kawai ka fita bayan gari a rana ɗaya dukkan sai kuma ka zo ka ɓoye ka dinga cirewa kana buga wa mutane da tsada wannan ai babu imani ba tausayi a cikin wannan saboda haka ita shari'a ta haramta wa talaqilu kubani da talam fatake a bayan gari wal bai'i da yin ciniki ala bai'i aki akan cinikin dan uwansa mutum ya fara ciniki bai gama ba ba a sallama ba ka zo ka kwace ka biya wa me wal kidbati ala kidbatihi da neman aure akan neman auren dan uwansa musulmi illa an ya azana sai dai shi wanda ya fara cinikin ya maka izini shi ya fita ka zo ka shiga ko ya fara neman auren yace shi ya haƙura ya bari ko ya ga bata san shi ko kuma ya ga wani abu daban yace ka zo ka shiga au ya rudda ko kuma ya juya ya ce ya fasa ba shi ya ma izini ka zo ba shi dai ya janye ya bari to wannan babu haramci ka zo ka shiga muddin yana ciki bai fita ba to haramun ne ka zo ka shiga neman auren nan ko kuma ka zo ka shiga cinikin nan amma duk da malaman fiqhu a malikiya sun ce wa zalika idza rakana wa taqaraba la fi awwali tasaul wannan haramcin yana shigowa ne idan suka karkata suka kusa daidaitawa kamar har an sa rana ko an karbi sadakin sa ba wai dan ko kuma ta yin cinikin sun kusa daidaitawa sun ya ce kawo dubu ɗaya shi ya ce ɗari biyar ka tsara ya ce na ƙara ɗari biyu a'a to kawo ɗari tara ya ce a zan baka ɗari takwas suna wannan halin shi ya ce ɗari takwas zai bayar shi ya ce ɗari tara za a biya kaga sun kusa daidaitawa daga an ƙara yau da ko an rage yau bai wani zai biya to dai halatta ka shigo ba a irin wannan yanayi a wannan ai awwalu tasa'uli ne ko awwalu kidbati wannan neman izini ne kai ba kana iya kaiwa ka nemi izini da fante kano ake talawa wanda ya kawo wacce ya kawo ai kaga alama ne da basu karkata ga na farkon ba da ai da da na farkon da ba za a karɓi na biyun ba yawwa an anas radiyallahu anhu qala naha rasulullahi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama yayi habi an yaji a hadirin cewa mazaunin gari ya sai da hajjasa libadin ga mutumin ƙauye an ya biya ba wai an ya tariya ba a ce dan kauye in ya kawo ka iya saya ai ya san kayansa kuma wayo ma ya san naki shi da ya noma abunsa ko ya kiwata dabbarsa ya kawo ya san farashin da ya mata duk wayanka ba zai sayar maka yanda kake so ba sai dai ka saya yanda yake so to amma abin da shi da san kansa ba a gari to shi aka hana ka sayar masa kai ba za ka sayar masa ba amma shi zai iya saya kai za ka iya saya a wajen wa in kana a kahu na? shi mutumin gari aka hana an ya bi'a ya sayar da hajarsa shi mutumin gari libadin ga mutumin ƙauye saɓanin shi ɗan ƙauye ya zo ya sayarwa mutumin gari yana fata an gane wa in kana akahu ko da dan kauyen nan dan uwansa ne li abihi wa ummihi ta bangaren ubansa da uwarsa ko shi kinkin ka ne ka ga dai karshen haramci karshen tausayi ka kai bazan doki dan kasuwa ya ya san ubansa ma zai doki hanci ba wai wani dan uwa ka kiki wa an ibnu umara radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta talaƙun sila'a kar ku dinga tare haja kayan sayarwa shine as-sila as-silatu guda da as-sila ismul jami sil'a mai daulin lamun shine mufradi sil'atu as-sila'u kuma ismul jami ne kar ku dinga tare hajoji a bayan gari ku jira hatta yi hubada biha har sai an sauke ta ilal aswaqi a kasuwanni kaga har a cikin gari ma kenan sai sai an kata kasuwa an sauke daga kan raƙumi ko ko daga bayan mota muttafaqun alai wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tatalaqau ar-rukbana kada kada ku dinga taran fatake wancan sunan hada aka ce asila wannan kuma masu dauke da kayan inda ai sai da izinin su sannan ake sayar musu kar ku dinga tarewan ar-rukbana fatake wala ji hadirul libadin kada mazaunin gari ya sai da kayansa ga mutumin kauye fa qala lahu dawusu sai dawusu ya tambayi ibnu abbasin da yake karantar da shi wannan hadisi mala ya bi hadirun libadi me ake nufi la ya bi hadirun libadi kada mazaunin gari ya sayar da hajarsa ga mutumin kawai me ake nufi ƙala shi ta la ya kunu lahu simsaran kada ya zame masa kwastoma wanda shi da shi kadai za su yi ciniki ba tare da wani wakili ba shi ne simsaran mutafakun alai to ni simsaran ne shi ne mu dai a namu sai dai duk za su iya zama guda biyu ka gane ya bi fatihil muhimmalatai to kaji da fatahan wanda ba su da yaya sinin guda biyu kenan samsaran kenan wasu kunun mimi da ɗaula mun jaye samsar ai dallalan kada kada zama masa dillali ya kake dariya samsaran dillali da zai je to ai shine yake shiga ya bata ciniki kada ya sayar masa ibn abbas ya fassara kar ya zo ya ce to ka zo mu je zan nuna maka inda kaya yake ko inda aka fi samun sauki a nan kaga an hana dillanci ke sai dai in ɗan gari za ka yi dillanci a tsakaninka da 'yan ƙauye amma ba karka kuma yawanci dillalai sun fi yawan mutanen ƙauye kuma anan suke cutar su wal muradu bi bai'ihi ko wal muradu ya bi uhu abinda ake nufi ya bari tsakaninsa da mai cinikin ya sayar masa alat tadrij abu ta sannu sannu ayi tai ayi kaza ayi kaza wa kana qasdul galibi nufin mafi ranjayi ya kasance an ya bi ahu ya sayar da shi bi fi'il waqti da farashin wannan lokaci kada ya sayar masa da tsada fiye da yadda ake sayarwa wannan shine dalilin hanin to alhamdulillah lokacin sallah ya fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم اللهم ألئذنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمؤافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله عليكم السلام عليكم الحمد لله ما شاء الله عليكم ya mutane gida ya wajen gata ma ya haƙulu mu zama alaikun mara bi zama alaikun ba zama alaikun Allah ya